ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم لصادوا أولا يمشي نا أسبر در اللهدي دين نشاء تقوى دوة صفر إجراء النبي صلى الله عليه وسلم 1448 wacce ta yi daidai da ɗaya ga watan takwas shekarar 2026 miladiya wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an ke nan ganyen goda sami naka domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin nabiyyar rahma siratun wa durusun wa ibar wallafar babban malami al'allama محمد ثاني عمر موسى رجل مكانو حفظه الله تعالى zancen da ya gabata a wannan littafi mun yi karatu ne dangane da al-i'tida'ul jasadi irin ta'addanci na jikkata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da aka dinga yi a garin Makka mugunta ta hanyar duka ta hanyar shanyawa a rana ta hanyar kisa ta hanyar ainihin wato aikata abubuwa na ta'addanci iri-iri kamar yadda wannan abin ya faru da sahabbai irin su khabbabu ibn arat khabbabu dan arat ibn jandala ibn sa'ad ibn khuzaima ban sahabi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama kuma lokacin da ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an yi masa azaba da wuta da wuta da duwatsu ake kwantar da shi a saman kamfa kafin kamfa idan ya dauki zafi to kama da cuta ne a dada maka a jikinka sai da jikin habbabu ya dinga sassalbewa saboda wannan azabobi da ake masa iri iri an gane wannan suka ɗauki wani katon dutse suke ɗaurawa a saman kirjinsa yadda ba zai iya tashi ba gaba ɗaya bayansa sai da sai da ƙone saboda wannan mummunan azaba da kai masa Khabbab dan Arad ya sha wannan bakar wahala a halin arnan garin Makka sannan daga ciki akwai Bilal ibn ibn Rabah wanda shi bakin mutum ne mutum yankin Afirka bayan ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana matsayin bawa na Umayyah ibn Khalaf haka ka dinga kwantar da shi a saman kamfa a ɗaura masa duwatsu a zane shi ana cewa ka kafirta ka kafircewa Muhammad shi kuma yana cewa ahadun ahad ahadun ahad ahadun ahad suka ce to tunda haka ne ba za ka kafircewa manzon Allah ba to za mu bakka a nan wajen mu dinga ɗora maka bala'i har sai ka mutu a wannan yanayi ne za a mai azaba ya suma ya farka ya taso ana masa azaba iri-iri har aka waye gari shi kansa ubangidansa ya koma yana jin kunya ana cewa wai tsakanin bilal da kai waye bawa shi yana gana mar azaba don yace ya kasa cewa muhammad shi kuma kullum idan ka zo ana bilal azaba sai ya dinga cewa ahadun ahad ma'ana allah ɗaya ne allah ɗaya ne don haka yana ta roƙon bidalu sai dai kuma da Allah ya bidala kai haƙuri ko da ta rana ɗaya ne kai bugu ma kamu ko da na rana ɗaya ne saboda mutane ka kunya sana a wajen mutane bidalu ya ci gaba da dogewa akan wannan al'amari a zuwa lokacin da sai na abubakar radiyallahu anhu ya zo ya ainihin wato cece shi daga hannun waɗannan azalimai bayan shi akwai ainihin wato mutum na farko shine nan yasir alu yasir mutumin kirki ne a garin makka asalinsa bawa ne shi da ainihin wato mahaifiyar ammar ɗan yasir ke sumayya sun samu azabtarwa iri-iri kai ba wannan ba sai da aka waye gari ma sun kashe sun kashe su gaba daya musamman ita sumayya ita ce farkon wacce ta fara yin shahada a musulunci abu jahal ya ɗauko mashi mashi an sa shi a wuta ya yi ja haka ya zai soka mata wannan mashin a cikin farjinta ya kashe ta amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana gaya wa Ammaru ɗan Yasir wanda shi ne nan ainihin wato ɗansu shi ma aka dinga mai azaba iri-iri saboda ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har aka wayi gari annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ce ma Ammaru ɗan Yasir abshiru ala Ammar wa ala Yasir ina muku bishara ya ku iyalan alu Yasir da alu Ammar fa inna maw'idakum al-jannah ku sani alkawarin da Allah ya yi muku shi ne gidan aljanna wannan hadisi ingantacce ne imam al-hakim ya sanar da shi a cikin littafin sa ainihin wato al-mustadrak ala sahihain an gane wannan ko dan haka waɗanda suka fara yin shahada a musulunci su ne waɗannan su ne ummu ammar inji sumayya bintu qubbab Abu Jahal ne ya soka mata wannan wasu ka ce a dubaran wasu ka ce a gabanta wasu ka ce a ina a zuciyarta ya soka mata wannan mashi nan take ta mutu ainihin wato da wannan suka da ya mata shi kuma Yasir mijinta kenan shi kuma ya mutu ne saboda tsabar azaba ina fata an gane wannan an yi ta gana masa azaba iri iri har aka wayi gari ainihin wato ya mutu amma shi kuma aka dinga gana masa azaba kai hatta lokacin da zai hijira daga garin makka ya koma garin madina sai da kafirai suka tsare shi akan hanya suka ce mishi tabbas ba za su bar shi ba sai dai in ya faɗi munanan maganganu game da manzon Allah saboda yana so ya tsira da imaninsa haka ya faɗi munanan maganganu game da annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan ya iso garin Madina ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam yana kuka ce to me ya faru da kai ammaru yace ya rasulullah ka ji ka ji abin da ya faru da ni waɗannan mutane sun sa ni dole sai na zage ka sai manzo Allah ya ce kayfa tajiduk amma ya kake jin zuciyarka a lokacin da kake wannan abu yace wallahi zuciyata tana cikin natsuwa cikin imani sannan kuma ina mai jin daɗi a raina cewa ni musulmi ne sannan ina kyamar wannan da nake saboda tsira da rayuwata manzo Allah ya ce shi ba komai min take Allah ya saukar da aya man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman duk wanda ya kafirce ma Allah bayan yayi imani amma alhali zuciyarsa tana cikin natsuwa da imani to wannan babu komai a kansa Allah ya yafe masa walakin man sharaha bil kufri sadran amma duk wanda ya bayyana da kafirci a zuciyarsa ya ɓoye kafirci ya bayyana musulunci a fili fa alaihim ghadabun min Allah wannan akwai fushin Allah a kansu wa lahum azabun alim suna da kuma azaba mai radadi waɗannan mutane lallai an musu azaba shi ko khabbabu dan arab sai da aka wayi gari mahaifinsu amru min amru bin al-as shi alwa al-as ibn wa'il an gani ya zo yana masa alfahari shi mutum ne makeri sai ya zo ya ci bashin sa yake biya shi yace ka biya ni bashin ya ce ba zan biya din ba kuma ka kafirce ya ki kafircewa ke tun haka ne ba zan baka kuɗin ka ba da haƙƙin ka ba har sai ka kafircewa annabi Muhammad shi kuma Khabbab ya ce ba zan kafircewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba har sai Allah ya kashe ka sannan kuma ya rayar da kai ka kara tashi sai shi al-As bin Wa'il yace da shi to ai idan Allah ya tare ni kuma na mutu da ƴaƴana da dukiyata duk za a dawo min da su kai ne matsiyaci aka za ka tsari ina fata an gane wannan sai Allah ya saukar da wannan aya a suratul maryam afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا an gane wannan Allah ta'ala ya samu dashi daga jama'a babu shakka an yi wa mutane azaba iri-iri to amma mu sani dan wai kana musulmi in ka ce ma ba za a jarrabe ka ba to ka jahilci sunnar Allah jama'a mun gane wannan aiko kwarai da gaske ka jahilci sunnar Allah wai dan kana da mai imani ba za a jarce ka talauci ba ko mutuwa ko wata matsala ko rasa aiki ko faduwa a kasuwa ko wani abu saboda kana bin Allah to ka fadi Allah ta'ala ya fadi alif lam mim ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la'lamanna al-kadhibin dan haka Allah ta'ala ya cewa yanzu mutane suna tsammanin a kyale haka nan kawai babu jarrabawa kawai saboda suke sun yi imani ba za a jarrabe su ba Allah ce a'a wa laqad fatanna alladhina min qablihim haqiqa mun fitini mun jarrabe waɗanda suka zo gabanin su fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu Allah ya yi wannan don tabbas sai Allah ya san su wane ne masu gaskiya a imanin su wala ya'lamanna al-kadhibina kuma su waye makaryata a cikin imani kasan wani yana bauta Allah ne kafa daya a ciki kafa ɗaya a waje. Ƙur'ani ya bayyana wannan a suratul Hajj. Wa min nasi man ya'budu Allah ala harf. Akwai ne bauta cikin bauta ne akwai ne bauta Allah a bakin gaba. Ya raba kafa ne, kafa ɗaya ci kafa ɗaya waje. Allah ce fa in asabat fa in asabahu khayran khayrun idan wani alheri ya same shi iquma annabi sai ya nutsu da wannan alherin da ya samu. ya kuma shi ne su ne Allah amma wa in asabat fitna idan wata fitina ta same shi wata jarraba ta fada masa in qalaba ala wajhihi sai ya juya akan fuskarsa khasirar dunya wal akhirah yana mai hasarar duniya yana mai hasarar lahira allati zalika huwa al khusran al mubin wannan ita ce hasara mabayyaniya an gane wannan ko zaka jama'a makiyan addinin musulunci har ila yau ba su gushe ba suna kan wannan tsari ku duba yadda muke kan wannan irin tsari mummunan tsari na demokuraɗiyya mutane sun kasa gane ma inda suka dosa abubuwa iri-iri ga shi nan na cutarwa iri-iri ga addini cutarwa ga al'umma cutarwa ga ana da hanyoyin da za a bi wajen dakile waɗannan miyagun al'amura amma ba za a yi ba da gangar wani lokaci saboda tunanin siyasa wani lokaci saboda shi shugaban yana tsoron wasu mutane masu zare mar ido a bayan bayan labule kun kuna ganin shi kawai shugaba ne amma shugaba ne kawai yana zaune ya ɗori da shi ne akan kujerar amma akwai masu cewa dole ya yi akwai masu cewa dole ya bari za ka wata barnar da za ka san karo al'umma dole haka zai haƙuri ya kyale ta da cinye mutanensa Allah ya mana tsari Allah ka kawo mana sauƙi a wannan ƙasa tamu da wannan yanki namu ya rabbal alamin zaka jama'a kun ji wannan kaɗan daga cikin aliyaki da'ul jasadi ke da lokacin da muka yi magana kai ba mu dan yi tsokaci akan waɗannan ba shi yasa so in yi mana dauraya akan wannan bangare insha Allah ta'ala an gane wannan yawa dan haka makiya musulunci ba za su bushe ba akan wannan tsari na yin yin yin aiki da hanyoyi iri-iri da salo iri-iri don su kashe wuta musulunci sai a je a neman ɗan iska a cikin musulmai sai a ɗauko shi a ce wai shi shine shi ne kyautiksan mutane gaba ɗaya ɗan iska kuma na duk ga manyan malaman mu duk ga manyan ma'abuta hankali a cikin ba za a ɗauke su ba kwaji a ɗauko wata karuwa ko wata afiruwar ɗaya yarinya ita ce da kyautiksan duk kowa da kowa ana ina ce wannan ba demokuraɗiyya ba kai alawadar demokuraɗiyya ba ne Allah ka tsare mana imanin mu to sai mu ci gaba daga inda muka tsaya malam yace al-hijratu al-ula ila al-habasha hijra farko da musulmi suka yi zuwa kasar habasha ina ne kasar habasha yanzu ba Ethiopia bane eh a wancan lokacin suna haɗa ne da Ethiopia da Eritrea amma garin da Najashi ya rayu da inda fadar shi take tana cikin ƙasar Eritrea ba ƙasar Ethiopia ba Allah ya sa mun gani amma wancan lokacin a haɗe suke gaba ɗaya an fahimta amma yanzu fadar Najashi yana ƙasar ina Eritrea kamar yadda ma'abota tarihi suke faɗi معلش لما بدأت الاعتداءات على المؤمنين تشتد yayin da cutarwa da ta'addancin da ake musulmai muminai ya kasance yana ta ƙaruwa yauman fa yauman rana bayan rana wa shaharan fa shahara wata bayan wata وتفاقمت في أواسط السنة الخامسة wannan bala'i ya auka musulmai ne a tsakiyar shekara ta biyar bayan aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da wannan sako wa akhadhu yufakkiruna fi hilatin tunjihim min hadha al'adab al'alim sai musulmi suka fara tunani na yadda za a yi su samu ta dabara da za ta sa su tsira daga wannan azaba mai raɗaɗi da ake yi musu wa fi hadhihi dhuruf a cikin wannan yanayi ne a cikin wannan lokaci ne نزلت سورة الزمر في سورة الزمر تسوكا تشير إلى اتخاذ سبيل الهجرة تنانوني زوا جميل لو كان هنين هجرة حريين قورة daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa daga wani gari zuwa wani gari duk inda aka matsa ma aka hana ka yin addinin musulunci da sakewa wajen yin isar da saƙon Allah to sai ka bar wannan gari ka koma inda kake jin cewa za ka sami cikakken yanci na yin addininka. An gane wannan? Ilakki khawi sabil hijira sai zama an sa sun fara a sosu zumar ta nuna musu su riƙe hanyar hijira su ƙaura su bar wannan gari. Wato bi anna ardallahi laysat bi dayyiqa tana ba su labarin cewa ƙasar da Allah maɗaukakin sarki shimfiɗa ta duniya ba ƙasa ba ce mai ƙunci an gane wannan ba ƙasa ba ce mai mene mai ƙunci قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم الله مدوكك يشي قل يا عبادي الذين آمنوا كشيدة يا كوباينا وأنسك إيماني اتقوا ربكم ku kiyaye dokokin ubangijinku lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana ga wanda ya kyautata aiki ga Allah Allah a wannan rayuwar duniya yana da kyakkyawan sakamako a lahira da Allah ta'ala zai yi masa in Allah ya so yi masa sakamako mai kyau a duniya in ya koma lahira kuma kyakkyawan sakamako ga ya ci biyu ko kuma a duniya ya sha wuya amma ya yi aiki na kwarai amma dai in ya koma ga Allah a lahira zai kasance a cikin kyakkyawan sakamako wa ardullahi wasi'a sai Allah ya ce amma fa kasar Allah mai yalwa ce innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah ce kadai ana cikan yawa masu haƙuri sakamakon ladan su ne ba tare da iyakance yawan abin da Allah zai ba su ba ba tare da ƙididdiga ba mana mutum ya haƙuri jama'a Allah kan damo mara haƙuri ladan yake kawai ya bashi ba iyaka Allah ka sanya ka masu haƙuri shi yasa zaka ji a wurare da yawa Allah yana cewa wallahu yuhibbu sabirin Allah yana son suwa ne masu haƙuri inna Allah ma'a sabirin Allah yana tare da masu haƙuri ina fata an gane wannan wa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam قد علم أن أصحمة النجاشية ملك الحبشة ملك عادل من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا كفن شيء يا سن شيوا أصحمة شيء سنن سجن حبشة يا سن أصحمة سجن حبشة النجاشي سركيني wanda yake na habasha sarki ne adali la yuzlamu indahu ahad a wurinsa kam baya bari a zalunci kowa فأمر المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة في منظم الله صلى الله عليه وسلم يوم المسلمين دسوي هجرة زوا إنا زوا قصر حبشة فأقام المسلمون في الحبشة أوكي نعم في شيء آه فرارا بدينهم من ألم سبودا سسامو سسيري سسيرة لأدين سوء daga cutarwa daga wannan raɗaɗi da suke sha na azabtarwa a wurin ‘yan uwansu ainihin ƙwarishawa. Wa hawalat ƙuraishin an tudrikahum litaruddahum ila makka kaji sai ya zama cewa ƙuraishawa sun ɗan lura da take-takensu aka ɗana musu tarko yaushe za su fita don a dawo da su garin makka a ci gaba da gana musu azaba akan wannan ainihin wato addini da musulunci wa kharaju fi atharihim hatta wasu bahr sai suka fita cikin dare suka fita daga garin makka har sai suka isa daidai bakin gabar teku ina fata an gane walakin al-muslimina كانوا قد أبحروا متوجهين إلى الحبشة سوى أن متاني سنبيس أبايا شين على أثرهم سوى تنقر مكة سنبي مسلمي أبايا دن سسام دامر رزقنسو أكن هنيا سمير سنقر مكة أما إنا ولكن المسلمين كانوا قد أبحروا سؤالك المسلمين سرقا سنهو دي جروا متوجهين إلى الحبشة sun kama hanya zuwa ƙasar Habasha, faƙama musulmuna fil Habasha fi ahsan jiwar, da haka musulmi sun zauna a wannan ƙasa ta Habasha a mafi kyawun maƙotaka, sun zauna ba tsangwama, ba cin mutunci, ba komai, an ba su abinci, an ba su kulawa ta musamman, sai ya zama cewa ainihin wato wannan al'amari ya ce bai gudana yadda ya kamata su sami tsaro game da addinin su da kuma rayuwarsu. don Allah suna sulutu ne suna ɗauka mu hankali don Allah ba shi wata shawarar don Allah kafin wannan lokacin musulmai sun yi mikin a gidan arqam ibn abil arqam dama nan ne gidan da musulmai suke haɗuwa su yi mikin ina fata an gane wannan to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan suke haɗuwa ya gaya musu abin da aka saukar a lokacin ana zuwa a koye ne wani lokaci cikin dare za a saci jiki gida manzon Allah ya ce musu Allah ya saukar da aya kaza da kaza kun ji abin da Allah ya saukar manzon Allah ya koya musu haddace su kirke in na rubutawa ne su rubuta sai kowa ya sulale ya koma gidansu ina fata mun gane wannan to amma a wannan shekara ta biyar din cutarwan yayi yawa to sun haɗu wannan gida na mai su wannan mutum sahabi suna al'arƙam ibn abil arqam suka haɗu suka zauna aka yi shawara cewa to yanzu ya za a yi aka yi shawara cewa to ai ana ganin kawai gaskiya saboda wannan cutarwar ta yi yawa kawai a yi hijira zuwa ina zuwa ta ƙasar habasha ina fata mun gane wannan wannan kuma zai nuna maka cewa ashe kada ka zama soko a musulunci ba kowane abin da aka shirya za a yi bane da ci gaba ake faɗa wa kowa mun gane wannan hatta a masallacinku da gidanku ko a gidanku ne za ka yi wani abu na ci gaba to in kai saurin bayyana wa kowa aka sani sai wani ya yi ƙoƙarin rusa wannan abu haka ne ko ba ka bane saboda ka mutane mafi yawa sai dai kawai su ga an yi wani abu da wannan likitin ya fita da wani ita ya je ya fikin baki ko ɗan yadi ya ce to ai muna shirin wallahi dai kun dame mu a garin nan mu za mu mai kaura ne kawai bangar saboda haka sai a jiya musu dako a kama su a dawo su kaga sai a ninninka musu azaba akan abin da aka saba a nemi su kenan jama'a ina fata mun gane wannan Allah madaukakin zai tsaye mana imanin fa kanat asbabu hijratihim ila al-habasha kattali sai ya zama dalilan da suka sa suka yi hijira daga makka zuwa habasha dalilai ne kamar haka al'awwal na farko al-firaru bid-din dan su samu su tsere da addinin su addinin su sami kariya da kuma tsaro ba daidai bane kana musulmi ka je ka zauna a cikin waɗanda ba za su baka yancin kai addinin ka ba shi yasa yana daga cikin munafurci ka je ka hada ka hada kai da arna waɗanda ka san cewa za su iya cutar da addinin ka za su kuma cutar da yan uwanka amma saboda wata biyan bukata irin taka ka je ka haɗa kai da su wannan an same shi a cikin musulmi bila adadi idan ka je ka karanta tarihin kafuwan ƙasan spain andalus wannan abin ya faru da yawa idan ka je ka ka ka ka kalli tarihi ko ka karanta tarihi albidatu wa nihaya irin abin da ɗan shi'a suka yi na haɗa kai da tatar waɗannan mutane na Mongol, turawan Mongol da suka zo suka yi ta kashe musulmai suna zubar da jini nansu. Waziri Ibn Alƙami shi ne waziri na gwamna a lokaci, ya je haɗa kai da waɗannan ‘yan shi'a, shi ‘yan shi'a ne, aka haɗa kai da waɗannan Mongol suka shigo suka kashe musulmai a Bagadada. Ana ana ƙirga adadin yau an kashe musulmai sama da miliyan ɗaya. sama da musulmi miliyan ɗaya a Bagdada sai da aka wayi gari gaba ɗaya magudanar ruwa a Bagdada yana gudana jini kawai ke kwarara garin sai dai kuma yana warin gawa ke sa ibnu kathir a cikin albidati wan nihaya lokacin da ya koro wannan labarin yake cewa alaihim la'ainullah la'anonin Allah ya tabbata akan waɗannan mutane su ba yau aka fara aka fara samun gurɓataccen musulmi ya haɗa kai da wasu kafirai ya cutar da ƴan uwan shi musulmi ko addinin su ba ba yau aka fara ba dan demokradiya ta zo da irin wannan ba wani abu ne wanda ke sabo wani abu ne wanda ma an saba yin sa yau da gobe ina fata mun gane shi ko musulmi na kwarai ya cutawa ƴan uwansa musulmi ne dan misali irin wani tunanin cewa to ai demokuraɗiyya ake ba da maka fifita musulmi akan wanda ba wani ba ba musulmi ba to ba haka abin yake ba idan shi kafirin ya hau mulki zai nuna maka yadda abin yake ba sai kuma zance ni ba idan shi ya samu kujeran zai nuna maka practically cewa ƙarya ne ba maganan daidaito tsakanin musulmi da kafiri zai fifita ƴan uwansa zai ba su duk abin da zai karfafe su da shi su yaƙe ku su kashe ku su kuma danne ku ba za ku taɓa samun wata murya ba ba za a taɓa ba ku daman yin addini ku yadda ya kamata haka ne ko baka bane mu ne in mun samu sai mu ci a'a ai adalci shine a raba wani a bashi kaza wani a bashi kaza to ba wannan ba in ka san baka san musulunci ba baka san tsarin yadda ake jagorantar mutane ba don Allah ka nemi shugabanci dan billahi alladhi la ilaha illa huwa tazaka dan ba zaka je wa Allah da hujjin cewa ai baka sani bane ba mun ji ma ka samu shugabancin sai ka koma zuwa ga wajen malamai su koyar da kai tunda ai ka je jami'a da baka je jami'a ka je primary ka je secondary ka je jami'a ba da ba za a baka cikin mata karan ba ko ko baka bane ba to yanzu kuma hanyar da zaka bi ne wajen zuwa wajen waɗanda za su nuna maka hanyar da zaka gudanar da mulki ga yadda ya kamata baka sani ba jama'a mun gane wannan ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala a littafin sa as-siyasatu shar'iyya fi islahi ar-ra'i war-ra'iyya yake cewa komai yadda ƙasa take da yadda tsari wani tsari na kafirci yake kai musulmi in ka hau wata kujera dole ka gudanar da tsarin ka a bisa tsarin da Allah ya umarce ka dan kai Allah kake bautawa kuma tsarin Allah yana sama da na kowa a wurinka amma in kai da tsarin Allah yana ta daidai ki da tsarin wani to ka ba musulunci ba ka ba musulunci Allah ya sa mun gane wannan to kuma constitution ya ba da damar mene right for religion wanda wannan shi ya ba da damar su jihohin a ce a yi shari'a musulunci ya zama akwai hizba akwai kaza don kokarin dakile wasu abubuwa na barna iri-iri da ke faruwa a cikin al'umma kuma ko ba a yi ana nan ana yi kuma ko ko ba komai waɗannan ababe suna taimakawa wajen samun kawo gyara ana rage wannan abin da barna ko ba a rage ba ana ragewa da yawa jima mun gane wannan to tsarin musulunci kenan ba a taɓa yin wani tsari a duniya wanda yake na adalci kamar na musulunci ba amma galibi musulmi abin da muka rasa shine tarbiyya tun ana ƙananan yara ake koyar da mutum yadda ya kamata ya sani har a littafin ibn jami'a yana faɗin cewa a ƙa'ida a ƙa'ida dole idan ka hau kujera kana musulmi kana jagoranci kai ne shugaba dole ka gudanar da tsarin jagoranci da shugabanci a bisa tsarin musulunci dole mutanen da ya zama suna bai al'umma gudunmawa kamar malamai da ainihin sarakuna da waɗanda suke kulawa da al'umma wajen adalci da gudanarwa da tarbiyyantar da su dole ya zama ana tuna da wani albashi na musamman da ake biyan su saboda wannan kulawa da suke ba al'umma kaje ka bi tarihi musulunci na baya za ga dukkanin malamai suna albashi na musamman da ake musu a gwamnatance na fata mun gane wannan amma sai a zo a ce yanzu wata karuwar ma ta fi wani malam mutunci a demokaraɗiyyance amma kuma an baka dama kai addinin ka yi mu kuma tsarin addinin ga yadda yake sai ka gudanar tsarin ka yadda Allah ya ce saboda in ka samu ka koma ga Allah ka samu abin da za ka gaya wa Allah Allah ya samu fahimta mun gane dole mu dinga haskawa mutane irin waɗannan al'amura dan kada ka je ka hauka ci da ka ka ce ai kai ba ruwanka duk abin da za a yi dole ne ai adalci su kafin sun samu dama ba za su yi wannan ba kuma kai ma din ka daidaita musulmi da kafiri baka adalci ba ni Allah ya ce afa man kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawuna Allah ya ce shin wanda ya kasance mumini musulmi da wanda ya kasance kuma kafiri shi ne fasiki a da za su taɓa zama daidai in ji Allah ya ce la yastawuna ba sa taɓa zama ɗaya mun gane wannan ko a musulman ma hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun yanzu da wanda ke da ilimi da wanda yake bai sani ba jahili suna taɓa zama ɗaya ba su taɓa zama ɗaya mun gane wannan so daga tsari ne na shugabanci da jagoranci barna ce ta yawa a cikinmu da yawa muke kasancewa a cikin wannan kaskanci da wulakanci da tozarci duk wanda aka bai wani shugabanci ko wata dama to tunaninsa ba ya kyautata al'umma ba a shi ya kyautata wa kansa ya gyara kansa ko da ƴan uwansa da abokansa da da da ba al'umma ba ce first priority sa to mutum ya zama kuma ya samu matsala wajen shugabanci Allah ta tsare mana imani don haka idan an matsa ma dole ka gudu da addininka saboda ka samu ka tsira ke sa ɗaya daga cikin magabata yana cewa inni la ubali an uqtala muslima ni ban dama aka shiri ba matukar ina musulmi ala ayi jambin kana fillahi masra'i ko a ina na faɗi na mutu a matsayina na gawa in dai ina bin hanyar Allah akan tsarin Allah to ba wata matsala shi yayi kai ma ka sani amma alladhina amanu wa amilu salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa'anda suka yi imani suka aikata aiki na gari suna da aljannatai a matsayin masaukai na musamman saboda abin da suka kasance suna aikatawa na aikin alheri wa amma allazina fasaqu fama'awahum nar amma waɗanda suka yi kafirci makomarsu ita ce gidan wuta Allah ka kare mu a gari الثاني الأمر نبي ما يتي نشر الدعوة خارج مكة دقتي تبوني نونا ainihin wato hijira da aka yi kaura da aka yi akwai yada musulunci a wajen ina a wajen garin makka tabbas idan sun fita wani ce to kuma me ma addini na ku ne har ya sa ka tsambame ku sai addinin mu shine kaza shine za su yi bayanin addinin su za a sami waɗanda babu shakka za su anshi wannan addinin kuma su yi imani da abin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da shi الثالثة نأخ البحث عن مكان آمن للمسلمين dan su yi su je su bincika su ga wani wuri ne amintacce ga musulmi yadda in su ma sun yi za su iya rubuta wata wasiƙa masu aiko da ita a cikin sirri a kawo su ne cewa fato kun ana so a addini a cikin waye a cikin samun sararawa a cikin yanci to a taho ƙasa kaza wuri kaza mun gane wannan Allah ka shirya da mu to jama'a kun ji wannan shi ne kaɗan daga ciki to mutane ne suka fita zuwa habasha kun so ya kamata a yi musani ko ibn sa'ad a filtafin al-tabaqat ya faɗi cewa a riwaya ta biyu kenan ko aka ce mutane suka fita mutane goma sha ɗaya ne maza guda goma sha ɗaya sai mata guda hudu ina fata an gane wannan har suka isa zuwa wannan bakin ruwa kuma a cikin su akwai wannan suna haye akan abin hawa wasu suna tafiya a ƙasa kuma sun dace daidai lokacin akwai wani jirgin ruwa na mutanen habasha wanda sun zo sun zo garin makka sun zo nan yankin yankin tsibirin larabawa domin gudanar da hakan su na ainihin wato a menene binnin kasuwanci ina fata an gane wannan don haka sai suka ba da nisfu dinar rabin dinari mun magana kan dinari aka ce dinari ba dinari ba ɗaya ba aka ce dinar shine me karin wani dukiya kamar ka ce miliyan miliyan ɗaya ko biliyan ɗaya ko dubu ɗari kaza shi yake ce mai dinar ba wai kawai ƙwaya ɗaya ake dinar ne rawa don kowa yanzu dinari ɗaya yana kan nawa ne in ka buga UAE dinar ko dinarin Dubai nawa yake sai da duk guda ɗaya nawa yake a kuɗin Najeriya akwai zai bincika ya bincika mana ya gaya mana ina ba gane wannan kamar ka ce ne yanzu US dollar tana matsayin nawa ne a kuɗin Najeriya kusan dubu ɗaya ɗari hudu ko kila ma har da hayaniya ban sani ba dai yanzu tun da ba na bibiya mu kam dama talakawa idan ruwan mu me ya kai mu amfani da dala mana ko kuwa sai da irin sa'alai sa'idu da yake suna kasuwanci da mutane kafar waje ko alhaji abdurrashid su ne nan masu elektroniya masu teknolojiya ila ko su je wata ƙasar su yi kaya amma mu kam ai muna nan a najeriya inna kullum fiha Allah ya sa mu dace Allah ka gyara mana ƙasar mu jama'a mun gane wannan ko aka ɗauke su a kan mene nisfu na nisfu dinar an gane wannan sun fita ne a watan rajab a shekara ta biyar a lokacin da aka aiko manzon Allah bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ina fata an gane wannan wata riwaya ta daban ta ibn sa'ad ya ce su goma sha biyu ne suka fita mazaje goma sha biyu sai mata guda hudu sun zama su nawa kenan sun sha nawa sha shida an gane wannan yawa ibn sayyidin nas ya wafaka shi mana ya goyi bayan sa kan wannan riwaya din an gani amma shi a tashi riwayan sai ce mata guda biyar ne Su waye mata guda biyar nan akwai ummu kulthum binti suhayl ibn amr akwai zaujatu abi sabra ina fata an gane wannan yawa wata riwaya kuma ta ibn ishaq yana cewa maza goma ne mata guda hudu su goma sha hudu ina fata an gane wannan da sauran dai maganganun da malamai suka yi game da wannan an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace kuma daga cikin waɗanda suka yi wannan hijira akwai wa akwai Uthman ibn Affan da matarsa Ruqayyah bint Rasulillah ina fata an gane wannan kwarai da gaske Imam Bahaki ya fitar da wannan riwaya a cikin Jala'ilun Nubuwa an fahimta har Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahuma awwalu baitin hajara fi sabilillah ba'da Ibrahima wa Lut alaihi assalam sune farkon gidan da miji da mata duka suka yi ƙaura suka fita don su yi hijira bayan annabi Ibrahim da annabi Lutu alaihi salam an gane wannan yawwa idan kaga sayyidina Uthman ya wanda shi aka wannan tafiya an gane wannan ko yawwa wasu malamai suka faɗi wannan magana wasu ma suka ce hadda Uthman ibn Maz'un Allah ya ƙara mishi yadda waɗannan su ne nan wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda suka yi wannan hijira zuwa ina zuwa Habasha an gane wannan Allah madaukakin zai ya samu dace to me ya faru yanzu sun isa Habasha sun yi tsawon wata guda kaga Rajab Sha'ban sai farkon watan mene watan Ramadan amma a lokacin ba a wajenta ramadana ba ai ko dan ramadana ba a farlanta azumin ramadana ba sai shekara ta biyu bayan hijira a madina ke da sai da aka yi shekara goma sha nawa shekara ana yi sannan aka farlanta yin azumi mun gani shekara sha uku a makka shekara biyu a ina a madina jama'a mun gane wannan shi sa yana ji kana sanin tarihin addinin ka ko eh to me ya faru malam ta ce audatul muhajirin ila al-habasha wa sababiha komawar masu yin hijira din nan zuwa habasha da kuma sababinta me ya faru fi ramadana fi nafsi sana cikin watan ramadana a dai wannan shekarar خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرم ولا أبن بما ما جيفا وكرفة كل ومكو وكارا هجا لغن ينقواغا وجوانا اللاباري مجائي وفي جمع كبير من قريش أولا نوري أقيتارا قريشاوة ثم ما يبجم لكن كعبة fihim sadatuhum wa kubara'uhum akwai shugabanninsu sannan akwai manya-manyan masu kuɗi masu faɗa aje na ƙwarai shawa a wannan wuri wa faja'ahum bi tilawati suratin najm sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fara karanta musu suratul najm wace sura kenan wan najmi idha hawa an gane wannan ai to me ya faru a daidai wannan lokaci ya fara karanta musu wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yanfiqu anil hawa manzon Allah yana ta karatu yana ta karatu yana tilawa me ya faru walam yakun ulaika al-kuffaru sami'u kalam Allah min qabl to amma fa duk wannan rigimar da ake da manzon Allah fa ba wanda ya taba jin an karanta Qur'ani ya saurara ya ji me Qur'ani ma yake ka san idan mutum wani ka ce mishi kawai dan izala mugun bawa sai ki fa ai shikenan kai mugayen bayi misali ko na ka ce mishi ai duka ɗan ɗariƙa kaza to zai ɗauka kawai shi ma hakan take mun gane wannan babu wani ƙarin bayani babu wani fayyace zance a cikin abin da aka gaya wa mutum kasa akwai masu wannan abin kawai shi jahili ne in za ka ɗora shi aka ce kakka yadda in ana karatu maka saurara iyalinka iyaladanka haka da dinga yi na fara da kundinsa har aka dinga wa manzon Allah in zai karanta musu Qur'ani sai su toshe kunnuwansu su sa mene audiga ko sai kishi da suka saka Allah ya ala innahum yasduna sudurahum yastakhfu min ala hin yastaqshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun haka ka dinga yi su kanje zuciya su fahimta sannan kuma ana yi mutum ya toshe kunnuwansa ko ya sa riga ya bai ya nuna da kansa da yake ba daidai ba mun gane wannan haka ka dinga yi me ya faru ba su taɓa jin maganar Allah ba ba su taɓa jin Qur'ani ba لأنهم كانوا مستمرين على ما تواصى به بعضهم بعضا saboda sun kasance suna ci gaba da gudana akan abin da suka yi wa junansu umarni da wasici da shi a kai. Ni kunhin fata su cewa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha al-qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun waɗanda suka kafirta suka ce kada ku dinga sauraron wannan alqur'anin in ana karantawa ku ta hayaniya ku ta hauragiya ku ta faɗin maganganu kuna kuna gada ku sa kiɗa kuna ta yi ko ku sa hayaniya saboda kada ku ji kada ku ji kada ku saurara ila idan kun yi haka la'allakum taglibuna ila za ku yi nasara a kansu kuma ji da karanta littafin Allah ya zama kuke da nasara kuke da rinjaye irin wannan cutarwa mun gan shi iri iri a rayuwa da kuma hanyoyin da'awa amma alhamdulillah abin da ke gudana da abin da ke wanzuwa shine gaskiya ita ko fure ita ko ƙarya fure take bata mai ba ta ‘ya'ya, an gane wannan aiki, ita wani ƙarya mai cece, wata bishiya ce ko? Asalin ƙarya, wata bishiya ce kuma bishiya ce ma mai amfani, ana amfani da ganyenta bishiyan ƙarya, an gane wannan aiki, fure suke ta bata ‘ya'ya. Sai ba ya ɗauko ta a matsayin abin da ke amfani da ita wajen bayyana abin da yake ba gaskiya ba sai ce ƙarya. An gane wannan? kuma yana da asali kenan ko yawwa to me ya faru falamma baghatkum bi tilawati hadhihi sura yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya mutu bagata da karanta wannan sura ta alqur'ani wa qara'a adhani wa qara'a adhanihim kalamun ilahi wannan magana na Allah ya kwankwasa marafan kunnuwansu wannan magana na Allah madaukaki khallabun wannan maganan wannan zancen da ya zama mai ɗaukan hankali shi ma'ana khallab abinda in ka ji zai ɗauki hankalinka zai tashi hankalin zai ina nufin zai tashi kanka idan mutum ce kai amma an tashi kaina ma'ana an yi mai ku yi shiru yare yan zamani ma'ana ta kai gaskiya an tashi kaina ma'ana an burge ka an kai ka kwano an gane shi ma wani wata hausa ce kuma an kai ka kwano ma'ana an kai ƙarshe wajen birge ka an gane wannan wajen sa maka farin ciki da mamaki to shine khallabun sai manzon Allah ya zama ya ji yadda su maganar Allah magana nan ta Allah wacce take mai ɗaukan hankali mai shiga rai wa kana arwa kalamin sami'uhu qablu sai ya zama wannan alƙur'ani da manzon Allah ya karanta ita ce magana mafi kyau mafi daɗi mafi birgewa da suka taɓa ji tun da suke a karra mashairahu kai wannan magana ta kama hankulansu wa nasu ma kanu fihi suka manta ma da abin da suke kansa na kafirci fama min ahadin illa wa huwa musghin ilayhi babu wani mutum daga cikin mutane face yana kasa kunni yana sauraron abin da suke faɗi abin da manzon Allah yake faɗi sun kasa kunni suna sauraro la yakhtur bi balihi shay'un tiba kowannen su hankalinsa baya taba dauka kowa zuwa ga wani abin daban qur'anin kadai zalla yake sauraro hatta idza tala fi khawatim hadhihi sura har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kai inda ya karanta a ƙarshen wannan sura qawari'a tatiru al-qulub wasu ayoyi masu ƙwanƙwasa zukata masu ɗaukan hankali thumma qara'a sanin sai manzon Allah ya karanta fasjudu lillahi wa'budu ku sujada ga Allah ku bauta thumma sajada sanin sai manzon Allah ya sujada lam yatamalak ahadun nafsahu hatta kharra sajida bakin ɗakin Ka'aba babu wanda ya iya hana kansa yin sujada kowannen sai da ya faɗi ma Allah sujada ranka ta kaɗinsu an ga wa fil haqiqa kanat raw'atu al haqqi qad sada'at al inanat fi nufus al mustaqbirin wal mustahzi'in haqiqa a wannan lokaci a haqiqanin gaskiya ita wannan gaskiya da alqur'anin nan irin ƙayatarwanta ya dankwafe wannan kaushin rai da wannan ainihin wato taurin kai da kangara da ke cikin zukatan masu girman kai da masu addinin Allah izini. فما تمالكوا أن يخروا لله ساجدين بس إيا ملكا كاونا بمالا سيد سكفادي سنا يوى ألا مدوك كنسة سجدا Allahu akbar jama'a kun ji wa suqita fi aydihim lamma ahassu anna jalala kalamillahi lawwa zimamahum sai suka yi nadama bayan kowa ya dago kuma sai aka yi nadama yayin da sun cewa girman alqur'ani mai girma ya ja ainihin wato akalansu zuwa ga yin sujada da yin biyayya ga Allah fartakabu aina ma kanu yabdhuluna qusara juhdihim fi mahwihi wa ifna'ihi sai ya zama cewa sun koma suna ganin sun aikata abin da dai suke ta kokari bakin iyawa bakin rai bakin fama wajen su ga sun shafe shi sun rushe shi sun hana shi haɓaka sun ƙarar da shi a wannan gari na makka وبلغ هذا الخبر إلى مهاجر الحبشة sai wannan labarin abin da ya faru a garin Makka sai labarin ya isa zuwa ga waɗanda suka yi hijira zuwa Habasha walakin fi suratin takhtalifu tamaman an surati haqiqa sai dai labarin bai je musu a yanayin tsarin yadda aka ainihin wato faɗa musu labarin ba an gane wannan balagahum anna quraishan aslamat kawai abin da ya je musu labari shine to quraishawa fa manzon Allah ya karanta musu qur'ani sun fara sun sujada to haka duk quraishawa sun musulunta an gane to yanzu akwai buƙatar su ci gaba da zama a wannan gari ba zamani bai da internet na facebook da twitter da x da telegram da da da da abubuwa iri-iri ga sunan dai an gane social media ba maganin telefon ba maganin gsm ba maganin landline duk wannan abu a zamanin can babu sai dai wani ya ɗauki labari ya kama hanya ya riƙi gari ya je wani gari ya bada wannan labari sauran mutane suka ji suma ana ta yaɗawa har mutane ma labarin ya ishe zuwa gare su jama'a mun gane wannan ko dan dole mu dinga wannan bayanin dan wani sai ya ɗauka fa a wai dama an yi zamu kawai irin yaran nan wai dama an yi zamanin da ba waya ko ba ka bari idan kana ga yaran cewa an yi zamanin da mu ba waya baba sai ya kuke sadarwa ya kuke magana kuke haɗuwa kuke tattauna da juna inda ya ka saba kuma ita ma intanet za ta lalace karshen duniya komai zai rikice malam zai lalace sai an koma irin da ba abin zai kuma yana aiki daga cikin alamun tashar kiyama akwai wannan an gane wannan ba Allah kafin wannan lokacin jama'a an taɓa yin wani zamani a duniya da suna da technology da ya fi wannan kun yadda na'am ni dai ban san wannan ba a ba wani ma control wannan kila dai maganan labarin masu masu zuwa mulkin sama ne wannan zai labarin waɗanda amma ba wani ilmin da shi shi ma Yesu kai ne a matsayin bawan Allah ya yi wazi ya kira mutane zuwa ga Allah kuma alkur'ani da sunna zai karanta ba ko maganan bible ba dan bible an riga an gurbata shi an lalata shi don haka yanzu it's no longer it's no longer in existence as a message or as a revelation of the truth babu wannan no any element of truth a cikin shi sai wasu yan abubuwa yan ƙanana yan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan amma dai kamar ka ce 85% an riga an yi lalata shi an gurɓata shi to kashi sha biyar ne zai iya yin wahayi ko a makaranta ne ka je ka ci tamanin ana ce ka cinye ko in ko ana son a ci maki ɗari ka ci sha biyar yaya ko faka kai yawa sai dai a baka fatsima tara yar gidan bala balla gaza ko ita ke tafa mana ita Allah ka tsare mu to me ya faru an ba su labari ya ishe su cewa shawa gaba ɗayan su sun musulunta faraja'u ila makkah fi shawwal don haka sai suka dawo a ramadan labari ya ishe su sai suka dawo garin makka a watan shawwal fi sanati nafsiha a dai wannan shekarar falamma kanu duna makkata sa'atan min nahar yayin da suka zo kusa da garin makka a wani yini a wasu awoyi na yini wa arafu jaliyatal amra ko jaliyatal amri sai suka fahimci ga fa asalin gaskiyan zance raja'a minhum man raja'a ila al-habasha tun daga nan wasu daga cikin su kasan ba kowa ke jira azaba mana tab azaba da mugunta ba kwa ke juriya ba ya ce a yi yau a yi gobe ina na kan imani a wani mai rauni ne wallahi ba zai iya juriya ba da haka an ce to gaskiya mu ne za mu koma wasu kuma suka ce a'a gaskiya mu za mu koma za mu koma maka kawai za mu yi shahada shahadan kuda ko eh za mu yi shahadan kuda mu fada mu koma gida shikenan raja'a minhum man raja'a ila habasha mai koma ya koma habasha walam yadkhul fi makkata min sa'irihim ahad illa mustakhfiyan a cikin waɗanda sai wannan hijira babu wanda ya koma garin makka sai dai ya shiga garin aboye dama an san baya nan an gane wannan amma dai ta shiga sai ya ɓoye kansa ya lulluɓe kansa da wani mayafi kasan ba za ka iya gane ka ba ko irin yadda ake yin rawani na na amawali musirar kwanke ta ya yamma idan sa ake ka san duk wanda ya gashi a duk kuma zai gashi ko wanda ya zama wanda ko wanda ya san yanayin irin tafiyar ka ko wanda ya gane irin yanayin da Allah hannun kan kana tafiya ko wanda ya gane dingishin da kake yi da wasu abubuwa za a iya gane ka amma ni zai wahala a cikin duhun dare dan wanda sallah imani aka sa yanzu kila in zamani ya zamani tunda sola ne wata rana zai ce wai an zaman da wai duk gari duhu ne ko ba ka bari wani wani tunanin tunda ake zaman da babu babu ne ba a garin nan ko a zaman da aka ba kawo wani ya ce ba ka ce wani ya gari ba ba ka gara da ya zan gari jindareto ake samun inji a tayar a yara sun yi bakon abu haka ake ta yi malam yanzu ma ina wutar in ba su da ra'ayi ba Allah ya samu dace Allah ka kebo bayi to jama'a ku ji babu wanda ya ga cikin su sai yana da koyi mai huya an fi ji wa ya rabu da ko kuma ya koma karkashin kulawa da karkashin amana da mutum mun yi wannan bayanin a baya ko su kwarai shawa suna mutunta abin da ya shafi jiwa idan mutum ya ce na sa wani a cikin zimmata a cikin kulawata da amanata to ko da ana azabtarwa ba wanda ya ce zai kama shi azabtar da shi kuma zai yawon shi ko ina zai ci abinci yadda ya saba amma daga ran da yake na ɗauke wannan alkawarin to shi kenan ko sai a zo a dadime ka kuma shi kenan ka samu matsala mun gane wannan to babu wanda ya shiga sai dai a ɓoye ko kuma yana mai ɗaukan alkawari tsakanin shi da wani cewa zai zama a ƙarƙashin kulawarsa ثم اشتد عليهم وعلى المسلمين البلاء والعذاب من قريش sannan azaba da bala'i da azabtarwa ya ƙara ƙaruwa wa musulmai waɗansu rabu a garin makaɗin wasaqat bihim ashairuhum wanda wannan ya tayan musu da hankali sosai faqad kana sa'uba ala quraish ma balaghaha an najashi min husn jiwar labarin da suka ji cewa najashi ya ba su dama sun zauna ba tsangwama ba cutarwa ba komai wannan labarin bai kware shawa daɗi ba ولم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا من أن يشير على أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مرة أخرى يوم هكا منذ أن لا تيقبا مكوا دولني يشاورتشي sahabbansa su koma su ƙara yin hijira zuwa ƙasar Habasha karo da biyu na fata mun gane wannan wannan kuma shine inda zamu dakata insha Allah ta'ala sai mu zo mu ji me ya faru an gani hijira ta biyu me ya faru bayan nan kuma akwai abin da yake ce ma qissatul gharaniq qissatu maza al gharaniq za mu zo ji me al gharaniq kuma wanda labarin ƙarya ne aka karanta game da wannan labarin shi yasa Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala ya wallafa wani littafi suna Nasbul Majaniq kafa tankan yaki don rubuta labarin mene algharanik za mu zo mu ji algharanik me ba zan fasara muku ba yanzu amma a biyo musaki ne zuwa insha Allah ta'ala a karatu na gaba za a ji wannan labari kamar yadda masu riwaya ta rawaito shi da kuma matsayinsa a wurin malaman sirar malaman ainihin wato tarihi Allah ya madaukakin sarki ya dace da mu da akarin duniya da lahira abin da muka karanta ya daidai Allah ya sani tarayya a cikin lada wanda muke kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ta'ala mu roƙa Allah ka ta mana اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أمتنا على الإيمان وعلى سنة نبيك غير مبتلين اللهم ارزقنا خاتمة ترضى بها عنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته